الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan marece na lahadi a daren litinin daren 21 ga watan 11 watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1446 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na babban malami al'imamul allamatu abdurrahman ibn nasirin sa'adi rahmatullahi ta'ala alaihi idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta goma sha ɗaya wanda wannan zai zama karatunmu na hudu kenan a cikin wannan tafsiri insha Allah ta'ala fadin Allah ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بنجي تعالى كيتوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض idan aka ce ma wa'innan munafukai kar ku yi banna a ban ƙasa qalu innama nahnu muslihun sai su ce lallai mu fa mun kasance muna masu gyara ne sai su ce su gyara suke yi Allah ya karyata su ya ce ala ku saurara innahum humul mufsiduna lallai su waɗannan munafukai su ne mabannata walakin la yash'urun amma sai dai basu sani ba ibn jarir ne tabari da al-imam al-baghawi sun fitar da wato ainihin hadisai zuwa ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da dama suka ce abinda ake nufi da banna anan shine yin zunubai da sabon Allah a ban ƙasa domin yin zunubi a ban ƙasa ya fi illantar da duniya fiye da banna ta rusa gidaje da ainihin gonakai da sauransu domin banna ta zunubi da sabon Allah musamman na munafunci da kafirci wannan shi ya fi haɗari in an rusa gida ana iya gyara shi ana iya tada shi in damuna bana ba ta yi kyau ba ana sa ran baɗi ta yi kyau to amma idan zukata suka lalace idan al'umma ta bartaye suka koma saban allah da ainihin wato fasikanci to fa al'umma ta shiga hannun kakanuka yi sai wani taimakon allah aya ta goma sha ɗaya malam ya ce ai idza nuhiya ha'ula ilmunafiquna anil ifsadi fil ardh idan aka hana wa'innan munafukai game da yin banna a ban ƙasa wa huwa al'amalu bil kufri wal ma'asi wanda shi wannan banna shine aikata kafirci da sabon Allah wa minhu izharu sara'iril mu'minina li'aduwwihim wa muwalatihim lil kafirina daga cikin bannar da munafukai suke yi akwai bayyana sirrin muminai zuwa ga makiyansu kafirai da kuma goyon bayan kafirai da jubuntarsu wannan shi ma wato wannan yana cikin bannar da suke yi qalu sai su ce innama nahnu muslihuna kunga sai suka yi amfani da lafazin innama wanda kalma ta innama tana cikin adawatul hasri wato kadai mu ba komai muke yi ba gyara muke yi a cikin al'umma wato su saboda shirme abinda suke yi na cutar da musulunci da musulmai da bankaɗa sirrin muminai zuwa ga kafirai sai suka ɗauke shi a matsayin gyara kuma su har a zuci sun ɗauka daidai suke yi matsalar zunubi in ka bari yama yawa kenan tun kana kyamar shi sai ka kai baka kyamar aikata shi tun kana ɓoye shi sai ka kai kana bayyana shi tun kana jin nauyin aikata shi sai ka kai kana yin shi ko a jikinka shi yasa ba a so ka saba ma kanka da sabon Allah domin yau da gobe zuciya kanta take yi ta yi tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yawan zunubi yana sa wato zuciya ta lalace ta bushe ta kekashe ta kai ka daina ganin munin wannan zunubin da kake aikatawa shi yasa karshen ayi ya ce wa hum la yash'urun ba su sani ba cewa banna suke yi a ban kasa har ma sun dauka su sahabbai da suke gyara su ne mabannata su kuma da suke banna sai suka dauka su ne masu gyara wani yana daga cikin abubuwan ban mamaki da ke faruwa a duniya daga mutumin banza ya dauka cewa shine na kwarai mai raya bid'a da ainihin tallata ta ya dauka cewa shi ke karantar da sunna mai yin ta'adi a cikin addini ya dauka gyara yake yi har ma kaga yana sukar waɗanda suke ahli sunna na gaskiya har kaga yana sukan masu karantar da addini karantarwa irin ta annabta kaga wannan ya samo asali daga hali irin na munafukai wanda suke banna a tsammanin su daidai suke malam yake cewa wa muwalatul alkafirina qalu inna ma nahnu muslihun in an ce su dena sai su ce ai su gyara suke yi fa jama'u bainal amali bil fasadi fil ardi wa izhari annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah qalban lil haqa'iq wa jam'an baina fi'l al batil wa i'tiqadihi haqqan sai suka hada tsakanin yin banna a ban kasa da bayyana cewa abinda suke yi ma ba banna bane kaga wannan shi ya fi ciwo mai laifin da ya yarda cewa laifi yake yi alal akalli dai duk wanda zai bi shi zai bi shi ne a bisa san rai ya san da cewa banna yake amma wanda yake yin laifi kuma yake jin a jikin shi daidai yake yi to wannan ya fi cutar da musulmi ya fi cutar da al'umma shi yana tsammanin kan gaskiya yake alhalin kan bata yake masu bin shi su ma ya su ɗauka kan gaskiya yake a halin cewa ko bata yake yake rayawa halin cewa ba addinin gaskiya yake ba gyara yake yi ba banna yake to sai suka hada abu biyu ga zunubi ga kuma tallata shi da kuma ganin cewa ba zunubin suke yi ba sun ya bal huwa islah suna ganin gyara suke yi qalban lil haqa'iq domin juyar da abin da yake daidai wa jam'an baina fi'l al batil wa i'tiqadihi haqqan da kuma hada tsakanin aikata abin da ba gaskiya ba da kudirin cewa shi din gaskiya ne kuma mutumin da zai fito ya saba matafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya dinga ganin abin nan da ya yi shi ne daidai wanda ba su yi nashi ba suka bi shawarar annabi sallallahu Alaihi wasallama suka bi sunnar manzo da tafarkinsa sai ya dinga ɗauka su ne suke kan ɓata kamar yanzu wanda suke fitowa su yi mawa shugabanni inkari a saman mimbari annabi sallallahu Alaihi wasallama ya hana ya ce idan ka ga shugaba ya yi wani abu wanda ya saba ka je ka same shi kai da shi ka yi mai nasiha haka hadisi ya zo a cikin musnadul imami ahmad da as-sunna ta ibnu abi asim idan ya dauka kenan in bai dauka ba ka sauke nauyin da ke kanka amma sai wani ya zo ya ce ba za su fasa ba su in dai sun gaba daidai ba sai sun yi magana har ma wani a garin nan cewa ya shugabanni irin na zamanin nan dole sai an yi fitina mana sai an harzuka mutane kenan akan su irin yadda makwabtanmu suke yi wal iyadu billah a fito ana zanga-zanga hatta kai zaman lafiyan al'umma ya shiga halin digirgire ya shiga cikin matsala to kaga wannan kuma wai da wadda yake yi wai sunna yake raya masu kira zuwa ga kar ai hakan sai yake kiran su yan salafiyar ƙarya yake kiran su wato ainihin masu addinin ma da ba na gaskiya ba don ka ce yan salafiyar ƙarya kenan suna masahabai ƙarya kuma idan abin da suke kira shine ƙaryar suka kake zuwa ga tafarki na sahabbai domin hadisai da dama sun zo a ta daga magabata suna hana yin haka suna hana a fito a yi shugaba in kari alana ana mai ne tsakaninka da shi ba a cikin bainar jama'a ba domin yin nasihan nan a bainar jama'a cin mutunci kuma shi wannan mutumin ranar da aka mai nasiha ya ji haushi ya yi fushi ya ce cikin ɗaliban shi an ci mutuncin shi to shi kuma yana fitowa ya ci mutuncin shugaba cikin miliyoyin mabiyan shi kaga ashe babu adalci a ciki babu adalci jama'a addini shi babu wani nuko-nuko a cikinsa babu wani ɓoye-ɓoye a ciki abinda ya tabbata daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama shine zaka yi kuma ka yada shi wannan shine sunna ko da ka yadda to fa dole sai ka bayyana dole sai ka bayyana shi to sai malam yake cewa wa haula'i a'zamu jinayatan mimman ya'malu bil ma'asi ma'a i'tiqadi tahrimiha wannan sun fi girman zunubi fiye da wanda yake yin laifi tare da kudurin cewa haramun yake aikatawa ya san zunubi yake yi amma ya bi son zuciyar shi ya aikata wannan ya fi dama dama akan wanda yake yin banna kuma yake ganin gyara yake yi yake yin bid'a yake ganin sunna yake yi yake saban Allah yana tsammanin biyayya yake ma Allah wannan yafi hadari wanda zai yi saban Allah ya yadda zunubi ne fa hadha aqrabu lis-salama wannan yafi kusa yafi kusa da samun aminci daga wannan wannan lefu wa arja li ruju'ihi kuma an fi kyautata mai tsammanin wato tuba daga wannan lefin da yake da yake ainihin wato aikatawa abinda magabata suke ambata kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cewa mutumin da ya kasance zunubin shi ya kasance ta ɓangaren sha'awa ne ya fi dama-dama akan wanda zunubin shi ya kasance ta ɓangaren girman kai wanda za a bayyana mai ga yanda sunna ta tsara sai ya kalli wannan da ya gaya mai ya ga yaro ne ya girme shi ko kila ma ɗalibin shi sai ce ba zai karɓa ba wannan ya akan wanda zai koye ya saba ma Allah don biyan bukatar ran shi wannan wata rana ranar da imani ya ratsa shi da izinin Allah zai tuba sai ya buga misali da cewa shaidan zunubin da ya aikata girman kai ya ja mushi shi yasa bai tuba ba illa iblisa aba wastakbara wa kana minal minal kafiri amma annabi adam alaihi salam da ke ba girman kai bane wato rudin shaidan ne ya dibe shi ya ci wannan itaciya da Allah ta'ala ya hana shi wa asa adamu rabbahu fagawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada sai ya samu shiriya kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi da mai dake shi sau da ka kiyaye girman kai duk abin da ka san ba daidai ba ne kake aikatawa wanda ya nabba haka ya faɗakar da kai ko da ka haife shi to ka karɓi wannan gyara ka karɓi wannan gyara malam ya ci gaba da cewa wa arja li ruju'ihi kama qala fi qawlihim kama kana fi qawlihim walamma kana fi qawlihim innama nahnu muslihun yayin da ya kasance a fadin munafikai da suka ce gyara muke yi hasru hasrul lil islahi fi janabihim kaman sun killace gyara a cikin aikin da suke yi gani suke su kadai ne masu gyara sai ce wa fi dhimnihi annal mu'minina laysu min ahli al-islah kenan cikin abin da maganarsu ta kunsa shine su muminai ba gyara suke yau kaga an juya gaskiya an maida ta ƙarya an juya ƙarya an maida ta gaskiya wanda na cikin abin da ya yawaita a cikin wannan al'umma kaga wai waɗanda suka kasance ba su karantar da sunna ba sa karantar da ilimi da za ka tattaro wa'azinsu na shekara goma ba za ka ƙaru da matsaloli goma ba sai kaga wai su ne ake ɗauka malamai irin wannan alƙalin da ake yaɗawa wanda kaga ya je gurin gayyatan wata 'yan wasan kwaikwayo da ake gayyatan 'yan fina-finai da mawaka makaɗa to ire-iren wannan wani in ka ce mai wannan ba malami ba ne sai ya ce a hasada kake mu ko ce a kai yaushe ka fara karatu ya riga ya shahara ya kai shaidan shahara ne ai ba inda ba a san shaidan ba ai shahara ba ita ce alamar gaskiya ba su magabata tsoronta ma suke ji duba abin da al'imamul ajuri ya faɗa a kan shahara a cikin littafin akhlaqul ulama ya cewa jarabawa ce jarabawa ce shahara shi yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah yana son al-mu'mina taqiyyan naqi al-khafi Allah yana son mumini mai takawa mai kiyaye dokokin Allah mai tsabtatacciyar zuciya wanda yake koya ba ma a san da shi sai dai in Allah ya jarabce ka da ita sai ka nemi taimakon Allah ka nemi tsarin Allah domin yana daga cikin tarkunan da shaidan ke laƙamawa mutum idan ya kasance shahararre ne shi ta inda za a iya gaya mai gaskiya ya ƙi karɓa ta inda in yi kuskure ba zai iya fitowa ya ƙaryar ya ainihin kuskurantar da kan shi ba ko saboda haka yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na alamomin tashin alkiyama cewa yusaddaqul kadhibu wa yukadhabu sadiqu a ƙaryata mai gaskiya a gasgata maƙaryaci a ɗaga darajar wanda yake mutum ne tafi ruwai ba shi zai dinga magana cikin al'umma wanda bai san komi ba zai jawo nassi ya galgala shi aya ba zai iya karanta ta daidai ba balle ya fassara ta daidai ya kawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu cin kata mala sannan ya yi musu fassarar gatari kuma ya dawo yana sukar ɗaliban ilimi wanda suke ƙoƙarin kiyayewa wannan abu ne wanda ya kasance abu ne muksif jiddan yana da ban takaici yana da ban takaici a hajjare mutane guri guda a kange su daga gaskiya saboda wata bukata ta ran mutum kawai wannan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne ba kuma al'umma lokaci ya yi da ya kamata su gane su tankaɗe su bambanta tsakanin na ƙwarai da na banza tsakanin miƙaƙiyar tafarki wanda yake ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da kuma abin da yake hayaniya ne kawai da zafin kai da dumin kirji ba da haka ake addini ba addinu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwil mad-dinu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih mutum ka ji kan matsala al-inkaru al-alani yazo yana ce ma a ai an samu wasu malamai sun ce ana ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kana cewa wani malami magana ta yi muni ta yi hadari kwarai ta khalafa nasu fi ma qad hakaw wa rawaw wa kulluhum yad'i al-fawza bi-dhafari fa khudh bi qawlin yakunu an-nass yansuruhu imma 'ani Allahi wa imma 'an sayyid al-bashar ai daga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an kai sidratul muntaha cikin halittu ba wanda ya halatta ka hada shi da annabi ko da shine abubakar ne siddiq ballantana wani malami wa gairahum wanda ba shi ba to amma da yake yanzu addinin an mai da shi na azifa wai mutum zai ba da reference zai ba da hujja ne akan wata matsala ya ce wani shafi a cikin facebook an rubuta an ce kaza yaushe muka yi irin wannan lalacewa ana kawo ma aya da bakinta ana jawo ma hadisi da adireshin shi kana cewa a koma cikin wani shafi a facebook wani wace irin taɓarɓarewa ce mai waɗannan su ne malamai su ne wanda har suke mawa wasu mutane izgili suke alfahari da wai su sun yi karatu gurin malamai suna sukar ire-iren wai da cewa ba mai karatu gurin malami ba mata suka ce alfahari ko menene suka ce jahilci ko ta ce amma yau sai na ɗana to ko hasidun idan hasada da ya san mun yi karatu gurin malamai ko hasidun idan hasada tahaddusan bi ni'matillahi ne ba alfahari bane ba kuma a babun kare gaskiya ne ba kare kaina ko ire-iren mu ba Allah ya shirya ta da mu sai yake cewa da suka ce haka kenan suna nufin su sahabban nan kaga irin wannan shike ma tasliya ka zo kai karatu na ilimi wani ya zo ya bankaura ya ce kuma ya ce maka jahili to in ka tuna an masahabbai irin wannan sai ka ji dama dama annabawa annabi Musa fir'auna kafiri yace ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wa'azin sa ce Allah ya baka lafiya wai sun dauka ya tabu ne am yaquluna bihi jinna har boka aka nemo waya mai rukuya yazo ya mai magani to in za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka to ina gani ko kai shi yasa an aka zazzage ka duk girman ka sai ka tuna wanda suka fi ka Allah ma fa ba a bashi ba kafirai sun ce yana da dazagi ne ga Allah tallahi law sahiba al-insanu jibrila lam yaslam al-mar'u ko la yaslamu al-mar'u min qila wa min qala wa min qila yace qad qila fillahi aqwalun musannafatun tutla idha ruttila al-qur'anu tartila قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل سعد بن أبي وقاص متانن كوفة cewa suka bai iya sallah ba khalu rasulillah shi kawun man tantan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce bai iya sallah ba la yuhsinu yusalli annabin da kanshi Abdul Khuwaisara ya ce bai yi adalci ba yace i'dil kai adalci nabi yace wai haka man ya adilu idza lam a'dil cikin duniya wa isa ya adalci inni ban ya adalci ba yace hadhihi qismatun ma udila fiha wa lam yurad biha wajhullah to wannan rabon ba dan Allah akai ba ko ba ai adalci ba to daga kakka damu dan kaji an faɗi kalma mummuna ko da zagi ne na yan tasha akai mawa wani malami da yake karantar da addini an saba mawa duk wanda yake kan gaskiya abinda waraqatu ibn nawfal ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ya ga mala'ika jibrilu a kogon hira na na khadija khadijatul kubra radiyallahu anha ta kai shi gurin waraqatu ibn nawfal tunda shi yana karanta littattafan annabawa yace mai wannan dan aikin Allah ne da yake aika mawa annabawansa jibrilu kenan har sai yake ce mishi ina ma a ce lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin makka a ce da kuruciya ta la ansuran naka nasran mu'azzaza da na taimake ka taimako wanda yake mai karfi annabi sai yayi mamaki yace ni yanzu mutanen makka za su kora sai ce ai ba wanda zai zo da irin gaskiyar da ka zo da shi illa udiya face sai an yi adawa da shi a wata riwaya illa udiya sai an cutar da shi walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna Allah ta'ala ya shirya da mu to da ka suna ganin cewa wai su sahabban su ne suke banna ba su ba to sai ce kallaba Allahu alaihim da'awahum sai Allah ya juya musu da abin da suke da'awa na cewa gyara suke yi bi qaulihi ala innahum humul mufsidun aya ta 12 kenan ce ku saurara su waɗannan munafikai su ne mabannata fa innahu la a'zamu ifsadan mimman kafara bi ayatillah ba wanda ya fi girman banna irin wanda ya karyata ya kafirce ma ayoyin Allah wa sadda an sabilillah ya kange mutane daga tafarkin Allah wa khada Allah wa awliya'ahu kuma ya yaudara Allah ta'ala ya yaudaru waliyan Allah wa walal muharibina lillahi wa rasulihi ya goyi bayan masu yakar Allah da manzansa wa za'ama ma'a hadha anna hadha islah kuma tare da haka fa yake riya wannan ta'addancin da yake yi wai gyara ne fa hal ba'da hadha al-fasadi fasadun shin akwai wata banna bayan wannan babu walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum amma ba su da sani sanin da zai amfane su ko da mutum yayi takamar ya haddace kaza ya iya kaza ya yayi karatu gurin su wani yayi kaza in ilimin bai ma amfani ba me amfanin shi ina amfanin tuwo in bai maganin yunwa ba idza ma lam yufidka al-ilmu khairan fa khairun minhu allau qad jahilta wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta tantana al-albiri ya ambaci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake neman tsari daga ilimi wanda baya baya amfanarwa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya neman tsari daga ilimi wanda baya amfanarwa Sufyan ibn Uyayna yake cewa al-ilmu idza lam yanfa'ka darrak ilimi in dai bai amfane ka ba cutar da kai zai ballantana ma wani ilimin iddi'ai ne kawai ba ilimin gaskiya ne ba sai ce wa in kanu qad alimu bidhalika ilman taqumu alaihim hujjatullah ko da a ce sun san ilimin da ilimin wannan abin to amma ilimi ne da hujjar Allah za ta tsayo akan su wa inna ma kana al'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu sababun li fasadi ma ala wajhi al ardi min al hububi wal thimari wal ashjari wan nabati yin banna da saban Allah a ban kasa ya zama banna ne saboda yana bata abin da ke saman kasa na hatsi wato ainihin tsaba ta hatsi da 'ya'yan itatuwa da ainihin itatuwan kansu da annabata tsirrai da suke fitowa daga ƙasa yawan zunubi yana bata su dan yana jawo fari ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي so da abin da ke faruwa da wa'annan tsirran na matsaloli wanda zunubai ke sababta haka wali annal islaha fil ardi tu'ammaru bi ta'ati Allah wal iman bi wal iman bi an tu'ammara bi ta'ati Allah wal iman bi kuma gyara a saman ƙasa shine a raya wannan ƙasar da yima Allah biyayya da imani da shi li hadha khalaqa Allahu al-khalqa saboda haka ne Allah ya halicci halittu wa askanahum fil ardi ya zaunar da su a saman ƙasa wa adarra alaihim al-arzaqa ya malalo musu da arziki li yasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi domin su samu su nemi taimako da wannan ni'ima da Allah ya musu akan yin biyayya ga Allah da bauta mishi fa'iza umila fiha bi zuddihi idan aka yi kishiyar haka a saman ƙasa kana sa'ayan fiha bil fasadi to ana aiki na ɓanna ne a cikinta wa ikhraban laha amma khuliqat lahu kuma ana rusa ƙasan ne daga abin da aka halice ta domin shi wal iyadu billah na'am وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هل يو daga cikin sifofin munafikai wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yanda mutane suka yi imani ana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin duk wani mai imani bayan su yake inda shi ba annabi bane duk inda kaji ya ayyuhal ladina amanu kafin wani ya shiga to sahabbai sun shiga ciki su ne muminan farko su ne wanda Allah ya ambace su da cewa su muminai ne Allah ce wa idh gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ka tuna sanda kai sammako daga iyalanka kana nuna mawa muminai wato yana nufin su Abubakar da Umar da Uthmanu da Aliyu da sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama to da ka haka ce su yi imani irin na sahabbai qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha yanzu so kuke mai imani kamar yadda wawaye suka yi imani wanda ya rike gaskiya shi za a dinga kira wawa to kaga can juyar da gaskiya ke ala innahum humus sufahau Allah ce ku saurara lallai su waɗannan munafukai su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai ba sa sani ne kawai ai idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nas أيك إيمان الصحابة رضوان الله عليهم وهو الإيمان بالقلب واللسان شيني إيماني da zuciya da harshe nan bai ambace amal ba ba wai dan bai yadda da cewa imani yana shiga cikin aiki ba sai dan ana zance ne akan munafukai su ko munafukai suna yin aiki na imani zuciyar tasu ce babu imani an gane ko shi akwai wanda a zuci ya yadda fa ya yadda da imani amma sai ya ƙi akwai da kuma yana aikata aikin imani kamar azumi zakka amma kuma ba dan Allah ba kamar yadda munafukai suke yi sun yi imani a harshe sun yi imani a aikace amma kuma ba muminai ne su ba saboda imanin bai shiga zuciyarsu ba shine yake magana a nan gurin qalu qalu bi za'amihimul batil sai su faɗa da riyawarsu ta banza da zaton su na shirme anu'minu kama amana sufaha sai sai ya za a yi imani kamar yadda waɗannan wawayen suka yi imani ya'nuna qabbahahumullahu as-sahabata ridwanullahi alaihim su waɗannan munafukai Allah ya la'ance su suna fa wai nufin sahabbai wai su ne wawayen subhanallah li za'amihim anna safahahum awjaba lahum al-iman araya wasu da tunanin su wai muminai sahabban annabi wawancin su ne ya ja suka yi imani وترك الأوطان ومعاداة الكفار وإيماني ne yasa garinsu na Makka suka dawo Madina suka dinga adawa da kafirai ba gaira ba dalili gani suke duk wawanci ne ya ja musu haka wal aql wal aql indahum yaqtadi bidd zalika su hankali a gurin su yana hukunta kishiyar haka kamar wanda yanzu zaga ya kira ka a waya nasiha yake ma ku ba ku da aiki sai suka a zauna lafiya a haɗu a zauna tare a ba ka ja kanka zagi duk da aka je ana zagin ka to aka kwatanta zagin da aka yi masahabbai irin wannan ai ba mu zago ba har yanzu ko da saura akwai sauran aiki akan yan bid'a da da mabannata ku ci gaba amma wa annabawa amma wa sahabbai to mu asuwa dan wake a hotel ai kai abin da kaga dama kawai ba a lallaban wanda yake kan ƙarya annabi nuh Allah ta'ala ce wattulu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaum إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا كيد أمركم وشركاءكم ثم لا يكن فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا في أبن دكوا قداما كوين أدو قرد ألا إني توكلت على الله ربي وربكم كمان النبي هود شما يا أنبت تصبوا دهكا wato sai yake cewa abinda suke nufi wai sahabban nan wawancin su ya ja suka yi imani suka ja mu kansu fituna da kafirai ki hankali a gurin su yana hukunta kishiyar haka fa nasabuhum ila safai suka jingina sahabbai zuwa ga wawanci wa fi dhimni dhalika annahum humul uqala'u arbabul hija wan nuha kaga abinda maganar su ta kunsa su munafikai su ne masu hankali ma'abota sanin ya kamata da taka tsantsan su ne masu uwayo su ne masu hangen nesa faraddallahu zalika alaihim nan ma sai Allah ya maida musu martani kaga zagin da suke mawa muminai muminai ba su kula da su ba da yake shi Allah shi yake tare mawa mumini duk wani bala'i da ya tunkare shi inna allaha yudafi'u anil ladina amanu man adali waliyan faqad azantuhu bil harb fada da mutumin kirki hadari gare shi domin zaka yi fada da mumini Allah ke siyan fada sai ce mumini ya je ya ci gaba da harkokin shi shi Allah tabaraka wa ta'ala shi zai kare shi kuma kai da kake nufin shi da sharri zaka yi fada da Allah ne to ina zaka kai labari wane mutum to shine sai Allah ya maida musu wa akhbara annahum humus sufaha'u 'ala al-haqiqa ya bada labarin su munafikan nan su ne asalin wawaye li'anna haqiqata safahi domin haqiqanin wawanci jahalul insani bi masalihi nafsihi shine mutun ya jahilci abin da zai amfane shi wa sa'ayuhu fi ma yadurruha da kuma yin aiki cikin abin da zai cutar da rai da kanshi ya cutar da kanshi kaga wannan ai shine wawanci وهذه الصفة منطبقة عليهم وأن صفة تاداتي لوأن كافري وصادقة عليهم تاهو تاغزغت أكنس كما أن العقل والحجة كما يندك سندي hankali da ainihin faɗaka ma'rifatul insani bi masalihi nafsihi shine mutum ya san abin da zai amfani kanshi da shi wasa'iyu fi ma yanfa'uhu da yin ta taburza yayi aiki cikin abin da zai amfane shi wa fi daf'i ma yadurruhu da kuma yin aiki gurin ture duk abin da zai cutar da shi wa hadhihi sifatu muntabiqatun 'ala as-sahabati wal mu'minina ita ko wannan sifa ta dace da sahabbai da mu'minai ne fal ibratu bil awsafi wal wal burhan ana la'akari da sifa ne da hujja la la bid'a la bid'awa al mujarrada ba ana la'akari da abinda mutum ne kirari wanda yake kawai na ƙarya ya ce shi ne ke da kaza shi ne ke da kaza wannan ba shi ake kallo ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kawalan da wasu sun ce za su kawo dalilai da suka nuna halaccin yin bid'a ta shugaba kuruji na magana a saman minbari kuma har yanzu ba su kawo ba to kaga inda mu muka ce za mu kawo mu da izinin Allah ba ma kwai sai da zakaran shi yasa ka'ida ce ibnu utaymin yana yawan maimaita ta cewa istadil qabla an ta'taqi ka fara samun dalili kafin kai kudurin abu la ta'taqid thumma tastadilla kar sai ka kudurta halaccin abu sannan ka shiga qur'ani da hadisi kace zaka nemo dalili sai ce fatadil zaka bace halaka zaka duk dan bid'an da ya bace asali bid'ar da suka kirkiro ba ta da hujja sanda aka fara maulidi sun san banna ce da aka yi ta musu raddi ne suka ce to ai ma yana da asali to me asalin to nan ne sai a murde aya sai a murde hadisi wa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga masu yin haka fahumul ladina ana Allahu fahdharuhu su ne wanda Allah yake nufi da masu karkatacciyar zuciya ku kiyaye su wannan dalili ne na kaurace ma duk wani dan bid'a saboda haka sai yake cewa wato ainihin fal'ibratu bil awsafi wal burhan la bid da'awa al mujarrada wal aqwal al fariqa da maganganu waɗanda suke ba na ba na gaskiya ba wanda suke babu alheri cikin su na'am
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
نعم
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا هل ينزل يتكين سفوكم وأن منافقي كاسن دك منافنشي ويشأني قريش yasa sai kaga ana ta bayani idan suka haɗu da muminai sahabbai kenan qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim amma idan suka kebance da manya-manyan su a cikin bata qalu inna ma'akum sai su ce muna nan tare da ku mu ma in in inna wajadna aba anani inna ma nahnu mustahzi'una da kuka gan mu tare da mu da mu'minan nan to izgili muke musu tsokana su ce kawai muke Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu izgili shi ma saboda sun ma mu'minai izgili wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai ƙara musu cikin wannan zalunci da ta'addancin nasu su ta rikirkicewa a cikin sa shi ta tafiya cikin dimuwa da bankaura malam yace hadha min qawlihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wannan yana cikin abin da suke faɗa da harshen su wanda baya cikin zuciyarsu dama munafunci na daga cikin ma'anar shi shine ka zama zulwa jahaini ka je ma waɗancan da wata fuska ka je ma wa'innan da wata fuska in ya zo cikin ahalus sunna shi ma ahalus sunna in ya haɗu da yan mandiri shi ma yan mandiri in ya shiga cikin yan in kalakato shi ma ya ce kai hadisan nan dai to an gane ko in ya shiga cikin yan shi'a ma ya ce kai anya ba an cuci na na fatiman nan ba to wannan shine sharrul khalqi wal khaliqa sharrun nasi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah zai ƙara musu cikin wannan zalunci da bannar da suke yi su ta bankaura suna dimuwa a cikin sa to malam sai yake cewa wannan na daga cikin abin da munafikai ke yi na faɗin wani abu da harshen su wanda ba shine a zuciyarsu ba wadhalika annahum idhajtama'u bil mu'minina idan suka haɗu da mu'minai abharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum sai su nuna suna kan tafarkinsu kuma suna tare da su fa'iza khalau ila shayatinihim ai kubara'ihim wa ru'asa'ihim bisharri in suka keɓance da manyansu wanda jagororinsu ne a cikin sharri kala su abdullahi bin ubay bin salul la'anatullahi ta'ala alaihi qalu sai su ce inna ma'akum fil haqiqati ai muna nan tare da ku a haqiqa wa inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minina bi izharina lahum annana ala tariqatihim izgili muke wa mu'minai in muka bayyana musu muna kan tafarkin su wala yace fa hadhihi haluhumul batinatu wal zahira ga halin su nan na boye ga na zahiri wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci da an shirya shi yafi komawa kan wanda ya shirya shi aya ta sha biyar qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده izgilin da Allah zai musu ya ƙara zurfafa su cikin bata sakan ya musu yake yi a bisa izgilin da suka yi mabayinsa fa min istihza'ihi bihim na daga cikin izgilin da Allah zai musu an zayyana lahum ma kanu fihi min ash-shaqa'i zai Allah yana kwalliyantar musu da abin da suke kai na tabewa wal ahwalil khabitha da halaye muna sai su dinga ganin kamar kamar wato saman alheri suke alhalin batattu ne su dinga jin kamar su ne manya alhalin kaskantattu ne kamar kare ne ya kalli madibi sai ya ganshi ashe zaki ne shi sai ya ce yawwa to haka munafiki yake shi sai ya dinga ganin shine na kware alhalin ko a karkashin kasa batacce a fuskar Musa a cikin Fir'auna hatta zannu annahum ma'al mu'minina hakka ga suna tsammanin cewa suna tare da mu'minai lima lam yusall lamma lam yusallit Allahu almu'minina alaihim saboda Allah bai sallada mu'minai bai ba mu'minai iko akan su ba wa min istihza'ihi bihim yawm alqiyamah na daga cikin izgilin da Allah zai musu ranar alqiyama annahu yu'tihim ma'al mu'minina nuran zahira zai ba su haske na zahiri tare da mu'minai fa idza mashal mu'minuna bi nurihim idan mu'minai suka wuce da hasken su ana cewa a yayin tsallaka sirati kenan tufi a nurul munafiqina sai a goge hasken munafikai wa baqu fi dhulumati wa baqu fi dhulumati ba'da an-nuri mutahayyirina sai su ci gaba da zama cikin duhu bayan da suna cikin haske su ci gaba da zama cikin rudani fa ma a'zama al-ya'sa ba'da tamai kai kai mamakin girman fidda tsammanin da mutum yake samu bayan da yana sare gwara abinda kwata-kwata baka sare ba inda munafiki ya fi kafiri shiga damuwa shi kafiri ya san dama lahiran nan ba shi da rabo a cikinta kama ya isar kufaru min ashabil qubur to shi munafiki yana tsammanin su ne yan wato ainihin aljannatul firdausi sai ya tsinci kanshi fi darkil asfali minan nar yunadunahum alam nakum ma'akum munafikai za su dinga kiran mu'minai suna ashe ba muna tare da tare muke karatu tare muke sallah tare muke kaza a duniya qalu mu'minai sai su ce bala haka ne walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku kun cutar da kawunan kun yawaita saban Allah da zunubi da yimawa addini zagon kasa wa tarabbastum ku kai ta dakon banna da dakon musiba ta tummawa mu'minai ko kuma wa tarabbastum ku kai jinkirin tuba wartabtum ku kai ta shakka da kokonto a cikin addini al'aya zuwa ƙarashin aya qawluhu wa yamudduhum ay yaziduhum Allah yana ƙara musu fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim ya'mahun ay ha'iruna mutaraddiduna suna cikin rudani da kokonto wa hadha min istihza'ihi ta'ala bihim wannan ma na cikin izgilin da Allah yake musu ana siffanta Allah ta'ala da abin da ya siffanta kanshi da shi ayoyi da hadisai da suka zo kan sifat salaf suna cewa amirruha kama ja'at ku zartar da su yanda suka zo amma ba tare da kwatanta su da sifa ta halittu ba ba tare kuma da kore su ko karkatar da su daga ainihin hakikanin su ba baka sanya hakikanin kaifiyar sifar take ba amma ka san hakikanin cewa tabbas akwai ta ina fata an gane kuma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim sannan Allah ta'ala ya faɗa yana mai yaye mana hakikanin halayen kafirai a munafikai yace ulaiikal ladina ishtarawu ad-dalalata bil huda waɗannan sune wanda suka yi musayan shari'a da bata suka bada shari'a aka ba su bata ko suka siyi shari'a da bata suka mai suka shi bata da shari'a shari'a su ce kamar kuɗin da za su sai bata da ita kaga asara goma da gomiya tara fama rabihat tijaratuhum Allah ce kasuwancin su bai ci riba ba wa ma kanu muhtadina kuma basu kasance batattu basu kasance shiryayyu ba Allah ce malam yace ulaika ay almunafiquna almawsufuna bitilka sifat mana munafikan nan da aka sufanta da wa'annan sifofi tun daga fadin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin har zuwa karshe alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda sune wanda suka sai bata suka bada shiriya ay raghibu fi ad-dalalati raghabat ragbatal mushtari fi sil'a sun yi kwaɗayin ɓata irin yanda mutumin da ya zo siya yake kwaɗayin abin da ya zo siya ɗin yanda kake son abin da kake so ka siya da kuɗinka haka suke son ɓata allati min ragabatihi fiha wanda wannan abin da yake son ya siya saboda tsabar kwaɗayin shi kan abin yabzalu fiha al'amwalan nafisa yana iya bayar da dukiyoyi masu tsada don ya same su kana son mota ka ɗibi kuɗi zunzurutu ka bada ka siye ta kana son gida ka ɗibi kuɗi zunzurutu ka bada ka siya saboda kana sha'awar shi to su tsabar yanda suke sha'awar ɓanna da saɓon Allah suke fatan lalle sai sun shiga jahannama haka su ma suke ɗiban imanin da Allah ta'ala ya albarkace su da shi su sadaukar da shi domin su yi wannan ɓatar da shiriyar da fushin Allah kaga ba wanda ya kai wannan tabewa gwara wanda ma tun farko da ma bai zama musulmin ba an gane wannan wa hadha min ahsanil amthila wannan yace yana daga cikin mafi kyawun misalan da Allah yake bugawa fa innahu ja'ala ad-dalalata allati hiya ghayatu ash-sharri kas-sil'a domin misalin da Allah ya buga na batar waɗannan munafukai ya sanya bata wadda ta kasance ita ce mafi mafi kololuwar sharri ya musanya ta da kayan kasuwanci wa ja'ala al-huda alladhi huwa ghayatu as-salahi kuma ya sanya shiriya wadda ta kasance ita ce ƙololuwar gyaruwa da nasara bi manzilati thamani shine matsayin kuɗin da za a bada a siyo wancan abin siyarwa fa badalul huda sai suka bayar da duk shiriyar da Allah ya albarkace su da ita raghbatan minhu fi dhalalati raghbatan fiha suka bayar da wannan shiriya din saboda ba sa santa domin su amsa bata wadda suke kwadayi suke kaunarta فهذه تجارته wannan shine kasuwanci na munafikai fa bi'sat tijara wa wato turda wannan kasuwanci wa hadhihi safaqatuhum wannan shine cinikin su fa bi'sat safaqa turda wannan ciniki na munafikai kar ka sake ka shiga cikin wannan kasuwancin mai asara wanda asara ce goma da gomiya tara wa idza kana man yabdhalu dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran ya ce yanzu misali in ya kasance wanda zai ba da dinari a ba shi dirhami ya yi asara ko ta wanda zai ba da zinari a ba shi azurfa misali ya ba da gram guda na zinari a ba shi gram guda na azurfa daga ya yi asara gram ɗin zinari ya kai nawa har da wani abu ma jika hamsin da wani abu na azurfa ba dala tamanin hawa ba kaga misalin ai ya yi yawa ka ba da jika hamsin da wani abu a baka dala tamanin kuma ka yi godiya tun ka je siya ai za ka ce to na gode Allah ya saka da alheri ko to wannan karamin misali fa kaifa man yabdalu jawharatan wa akhadha anha dirham to ina ga wanda zai ba da jauhar wato tukullumar duwatsu wanda ake diban ma'adanai a ciki shine jauhara wanda kila a iya samun giram 100 a cikinta ya bada a bashi dirhami guda a ba shi gram guda na azurfa kaga wannan asarar shi ta fi ta wancan mai ta fi girma ko to sai ce fa kaifa man yabdhalul huda fi muqabalati dhalala to yanzu ya kuma ga wanda ya bada shiriya dan a bashi bata ya bada shiriya dan bata a baka ita kyauta an zalunce ka to ina ga kuma sai ka bada shiriya kuma sannan a baka bata a baka bata ta bakin ko a gadisawa a banza a baka ita banza an cuce ka to ina ga kuma ka bada shiriyar da Allah ya baka ka karbo waccan bata ba wanda ya kai munafiki wawanci wai amma wannan shi ke ce masa habbai kama amana sufaha wal iyadu billah to irin wannan dan shi sa muke maimaita dan ka ji wani can da warin bakin shi yana sukan ahli sunna karka damu kamar kare ne ya mahadari haushi kare sa kare ya ga hadari wai yana haushi ina ruwan hadari da shi manzilar ba ɗaya ba ce matsayin ba ɗaya ba ne menene al-imamu shafi yake cewa ما ضر ما ضر بحر الفرات يوما أنبال بعض الكلاب فيه teku mai ambaliya dan wani kare ya je ya karkace ya mai fitsari ba zai cutar da tekun nan ba ba zai cutar da shi da komi ba to haka nan malam yake cewa waqtara shiqa'a 'ala sa'ada ya ga wanda ya zabi bata ya zabi tabewa akan arziki da rabauta da zaman lafiya ورغب في سافل الأمور يكوى ينقص أن تتن الأمر وترك عاليها يبر مدوك كنسو فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة كاسوانتين شبيه يريبا بل يا تابي تابي وما في جرما أتكنسا يا يا أسارة في جرما أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأن سوني وأن سكي أسارة كاونا سودا إيالا سرانا القيامة ala zalika huwa al-khusranul mubin ku saurara wannan shine bata wadda ta tabewa wadda ta kasance mai bayyanan nan tabewa irin ta munafiki Allah ka kare mu Allah yace wa qawluhu wa ma kanu muhtadin dan Allah yace dama ba su kasance shiryayyu ba ta haqiqul li dalalatihim Allah li dalalihim Allah yana ƙara tabbatar da batar su batattu ne su wa annahum lam yahsul lahum min al-hidayati shay'un kuma cewa ba wani abu na shiriya da ya same su fa hadhihi awsafuhumul qabiha wannan sune sifofi na munafikai wanda suka kasance masu muni thumma dhakara mithlahumul kashifa laha ghayatul kashf sannan Allah zai ambata mana a aya ta gaba wato ainihin misali na munafikai wanda ya fito da su fili fitowa matuƙa inda babu lokacin da zamu shiga ciki za mu bar shi haka insha Allah ta'ala sai a karatu na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh